تفل المولود بأحكام المولود لما تبقى ما لم يكون قيم الجوزية عشان تفسير تركي مشرعة يا رسول إجرانا للشكرة البقري دا أمسن دا آيات wannan kuma shi ne darasi na tasa'in da tara a jirin jirgarustan littafin muna cikin babi na goma sha bakwai shi wannan babi na goma sha bakwai mala ya kulla shi ne domin dunkule rayuwar ɗan adam tun daga zaman shi a ciki har zuwa tashin alkiyama har zuwa tsayuwa a gaban Allah domin fasu da kaifa ko hisabi daga nan har zuwa karɓar sakamako da komawa sun tafiya ɗayan makoma mai guda biyu gidan aljanna Allah ya sa mu dace ko kuma gidan wuta Allah ya sani to su ne ya dunkule kuma da ya tafi da mutum daga lokacin da mutum yake a ciki har zuwa lokacin da za a haɗa a finan kiyama wanda a wannan tsaka tsakin muke ya fara koro mana bayani yadda Allah maɗauki sarki zai haɗa al'umma a gaban shi a ranar alkiyama tun daga na farko har zuwa na ƙarshe zai haɗa su manzannin da ya aika ya tambaye su ya suka isar da sako sannan ya tattara mu mu da aka aiko wa manzannin mu ma ya tambaye mu ya muka karɓi wannan sakon yau ma yake mahimmanci ma'aikun rusula fa yaqulu ma za ujibtu da me mutane suka amsa mu to za mu tashi da yake cewa wa yaba qalbu wahiduna za mu dauko koma baya mu dauko kamar bayanin yana haɗe ne tun mai yunadi yunadi sannan sai wani mai kira ya kira Allah zai sa cikin mala'ikun shi wani ya shela ya ce ni tattabi kullu ummatin ma kanat ta'budu ga duniya ta haɗu haɗuwar da ba a taɓa irinta ba in ba Allah ba ba wanda zai iya in ba Allah ba babu wanda zai iya to sai me shele ya ce wa taron duniya kowace al'umma ta bi wanda take bautawa saboda shi dan adam yadda Allah ya yi shi ba makawa sai ya bauta ma wani abu ko ka ji mutum yana ta yi shi shi sikula sikula ne sikularism ne duk ƙarya ne lokacin da mutum ya ce shi sikularism ne bai da addini wannan rashin addinin wani abun bauta ne kuma shaidan mana ce domin ya ta shi ba zai kiristanci ba shi ba zai yahudanci ba shi ba zai musulunci ba shi ba zai wane ne ba to me za a shi kawai dai ganin neutral ne wai shi neutral amma kuma za ka samu a wasu dokoki da ya sa wa kai shi wannan rashin addinin ko wannan secular da ya kira ko kuma wannan neutral din su ne ababen bautar yana ya ce kowace al'umma ta tafi wajen wanda take bauta mawa masu bautar gumaka a ranar asiri zai turu masu bautar mala'iku masu bautar shaidanu ko aljanu masu bautar rana ko wata ko masu bautar annabawa duk sai su kokari su gaya za a yi su gano wanda suke bauta mawa hal yake nuna inda hujja za'a ko za iya samun sakamako fa ya zahabu ahadul awsani ma awsani sai ma abuta gumaka su tafi wajen gumakan wa ahadus salili ma salili masu cross ko gicciye sai su karkata zai samu gicciyensu kiristoci kare gicciye suke bauta mawa وكل مشرك مع إلهه الذي كان يعبد kowane mushriki sai tafi wajen abin da yake bauta mawa wani aljani yake bauta mawa wani saniya yake bauta mawa wani bishiya yake bauta mawa haka dai za ga mutane duk sun wasu saboda ranar kowa ma hidimar shi yake na kokarin ya ga kai ya zai dace la yastati'u at-takhadduf anha babu wanda zai ki zuwa ba wanda zai ta ni ba san inda zan gaishe ba daga ni ba zan bukatar in je in neme shi a to ai ni na zaga ya ban gaishe ba ni na hako da ba zan kara neman shi ba wanda zai ki to da wani ne daga Allah kuma ranar kamar yadda bayani ya gabata satin da ya wuce a nan duniya muna rayuwa bisa kaddarorin Allah guda biyu kaddara kauniya da kaddara shar'iyya kaddara kauniya ita ce kaddarar da babu makawa yadda Allah ke so kuma haka za a yi ita da musulmi da kafiri kowa ya ci kaddara shari'iyya ita ce Allah ke baiwa mutum tsari mutum faman sha falyumni faman sha falyakfur kaddara shari'iyya kenan to idan aka jira filin alkiyama ba magana kaddara shari'iyya sai dai kaddara kauniya Allah ce kowa ya zauna zaka kowa ya zauna yau mai hukumar nasu da rabbil alamin kowa ya tsaya har mai ciwon kafara nan tsayawa ne ko ai kabin mata warki wani ciwon da wai yake kawar da wani Allah ce a motsa za ku kowa ya motsa a gyara tsayuwa kowa zai gyara tsayuwa a buɗa za a buɗa a matsi za a matsi ranar babu kaddara shari'iyya Allah ce kowa ya tafi wajen wanda yake bauta mawa kamar yadda a nan duniya yake kowa ya bauta mani ni kadai kaga ai yanzu suka ce ba za su yi ba saboda me har suka ci nasarar haka saboda kaddara ce shari'iyya shi yasa suka ki bin umarnin Allah na abota mashi shi kadai kuma suka kwana lafiya suka kwanta lafiya suka tashi lafiya suka ci abinci kuma Allah ya kyale musu abincin har ya amfane shi suka yi jarabawa har suka ci suka nemi aiki har suka samu suka shuka har sai saboda duka karkashin kaddara ce shar'iyya to amma a ranar lahira babu maganar kaddara shar'iyya kaddara ce kauniya a yi dole a yi a tafi dole a tafi a zauna dole a zauna la yastatiqu takhallufa anha ba wani mutum da ke da ikon ya ce shi ba zai wannan aiki da Allah ya sa a yi na nemo abin bauta ba ya ce fa ya ta safa suna finnari idan suka yi wannan tafiyar sai su ta fadawa wuta kenan daga wannan tafiyar da suka yi kaga da wanda Allah ce kowa ya nemo abin bautar shi wanda bai bauta ma Allah ba ya fita neman abin da ya bautawa saboda ne ya fahimci dai ya yi fito da kwarbata ya yi rashin nuna ba mashi amfani ba yanzu bari dai ya ga ko zai iya gano abin da ya bauta mawa ko mai yiwuwa wannan abin zai taimake shi ma da yake fa yaka safar nuna billahi lokacin da suka fita nema sai su ta fada wa wuta innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam kenan a wuta ne za su haɗe da waɗancan gumaka ko wadancan alloli suka bauta mawa to anan muka kwana za mu tashi inda yace wa yakal muwahhiduna sai masu tauhidi masu kadaita Allah masu imani ko kace musulmi sai su tsaya a wuri da da ke to jama'a kowa ya kada ya bi ina dai ya gano a bautar shi wani ya yamma wani ya sai dan alkiyama su kowa kullun nasi ya ga duke nan kowa ya bu kawai sai masu tauhidi su tsaya a wuri daya to ya da su sai ya kaka bauta mawa Allah ne shi ya ba da umarnin a je a nemo abin bauta to kenan kai yana nan a tare da kai kai ba maganar ka motsa ba maganar ka je ko ina shi kenan fa yuqalu lahu sai a zo a ce ba su waɗannan musulmi insha Allah mu za a ce mu kenan ala tansalikuna haythu salakanna ku ba za ku tafi inda mutane suka tafi ba ko sun kada sun yi nan ba ko sun yi can ba ko to ku ba za ku je ku nemo abin bautar ku ba fa ya kuluna bari ka ta amsar da za su bayar inda wannan amsar tana nuni ga yadda zuciyar musulmi har a lahira sarki gare ta lokacin da aka ba da izinin a je a nemo abin bauta babu riwayar da ta nuna wani kafiri da zai tafi neman gunce shi ya ce ma wani musulmi wane zo mu je ko kai ma za ka gana ka kaga kenan ba yan uwantaka kenan kai musulmi tun da naga alamar ba kai haramar zuwa nemo abin bautar ka ba kafiri sai sulali ya tasalladu na liwaza sai a neme shi sai a rasa ya ce za ta nemo abin bautar shi amma lokacin da aka ce wa musulmi to ku musulmi ba za ku tafi nemo abin bautar ku ba kawai sai ka ji musulmi mun ce fara fanan nasu ahwata ma kunna ilayhi ai mutanen da suka tafi ma sun rabu da mu ne suna masu a lokacin da muka fi matukar bukatun kenan su waɗannan musulman a su waɗannan kafiran da suka tafi neman gumakansu sun tafi ne a lokacin da muka fi bukatuwar su tsaya a nan Allah zai zo ya same mu kenan mene musulmi yake ji a zuciyar shi ababe guda biyu na ɗaya tabbas da musulmi ke da shi na cewa Allah na nan a nan yake na biyu tausaya wa kafiri domin da jasar da kafiri yake bari ya kaɗa ya yamma neman abin bautari musulmi a zuciyar shi ya san wannan mutumin ya faɗo to tausayi ya sa musulmi kuka yi wannan magana cewa faraka nan nasu a waje ma kunna ilayhi wa inna lana rabban nan tabiru kuma mu lallai muna da mahalicci kuma abin bauta nan tabiru kuma shi muke jira a nan za ku mutu ya tafiya ta neman nashi mu namu na nan a nan fa yi ƙwari sai a ce muku hal bainakum wa bainahu alamatun tarihunahu bi tsakanin ku da mahalicin naku kuma abin bautan naku akwai wata alama da za ku iya gane shi da ita tunda kaga in ba alama abin zai wahala kenan fa yaquluna sai musulmi su ce na'am eh akwai alamar da za su iya gane Allah da ita illa la illa la Allah bai da tsara dai saka mislihi shay lokacin da gamayyar waɗannan masu bautar saniyar suka dafa saniya suka ce yau ga abun bautan mu wani ya dafa mangwaro wani ya dafa wane ne kowa ya dafa nashi musulmi zai ji cewa har yanzu ba irin nashi to na musulmi shi duk ya sha bamban da waɗannan da abin da bai kasa mislihi shay وهو السميع البصير فيتخلى لهم فيتجلى لهم سبحانه في غير الصورة التي يعرفونه يعني سبحانه وتعالى تبين ما مسلمين السورة تبقى تنشرة wannan yana alamta kafin musulmi su zo wannan gabas akwai lokacin da Allah ya ba su dama suka gani lokacin da sun gani sun sani amma kafirai ba su san ba musulmi sun ga Allah ba kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubuna ai su kafirai da suke gani a ranar lahira za a sha makance su daga ganin annabin a daga ganin mahalicin su to tunda musulmi mun gan shi to kuma ka ga ba za ka yiwu a ce yanzu ko ba a gane shi ba to sai Allah ce bari ya gwada musulmi sai ya bayyana a surar da ba su san shi ba fa ya kudu sai ce ana rabbuku to musulmi gani na bayyana ni ne ubangijinku fa ya kudu da na'udu billahi minka sai mun ce muna neman Allah ya tsare mu daga gare ka ba kai bane hada makanuna hatta ya atiyana rabbuna muna nan a nan wurin shiga filin badan kare ba gudu ba da da baya har ubangijin namu zai zo ya same mu zai zo amma kai ne ba shi bane fa idza jaa rabbuna arafnahu idan ubangijin mu ya zo za mu gane shi amma kai kan ba shi bane fa yatajalla lahum في سورته التي رأوها فيها أول مرة ضاحكة دل مدوكين سرقي ya sake bayyana a surar da suka gan shi a karan farko yana masu dariya. Dariyar ma tana cike da bushara da cewa eh wannan kan mun yi nasara fa ya kula ana rabbu sai ce masu to ni ne ubangijin fa ya kuluna sai ce na'am anta rabbuna yake tabbas yanzu ka kai ne ubangijin to lallai kai kai ne ubangijin yanzu mu mun samu namu kenan wa yakhruna lahu sujjada gaba ɗayan musulmin da ke wurin sai su fadi suna masu sujjada tun daga musulmin nan da zamanin annabi adam har na karshe abin da zai faru kenan inda zai faru kenan illa man kana la yusalli fi dunya sai wanda baya sallah a nan duniya au yusalli riya'a ko kuma yana sallah bisa riya amma musulmi ne kuma yana musalla dauki daidai ko baya yin ta da kyau to shi wannan kam fa innahu yuhadu bainahu wa bainas sujudi wannan za a sha makance shi daga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sujada ba zai iya ba zai ta kokari zai ta kokari amma ina ba zai iya yin sujada ba saboda an nemi ya yi ta a kyauta cikin sauki a nan duniya ya ce ba zai yi ba da ba zai iya yin ta ba a wancan lokacin da wanda baya sallar yadda ya kamata da kuma wanda yake yin ta yadda ya kamata amma kuma bisa riya yanayi ne don mutane su gani su jinjina mashi ki yaba miki kan cewa wannan kan babban masallaci ne wani abin shi zai faru a tsakanin al'ummomin duniya gaba ɗaya kuma dole mutum ya amsa wannan kira kuma duk kafirin da ya bar wannan fili ko ya shiga gundun din neman abin bauta wannan mutum kawai ya riga ya halaka haka Allah ya tsara haka ya ga damar ya yi kuma wannan tsantsar adalci kuma da yake cewa sun mai yantsari ku subhanahu wa ta'ala wa yattabi'unahu daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tafi kaga wurare da dama na kan ce ubangiji ya zo fa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ka ja'a ya zo ja'a ya zo da ba shi kenan a wurin sai aka ga yasu tare da mala'iku sahu-sahu lokacin da ubangiji ya bayyana ga musulmi suka gani shi suka gane shi sai Allah sai ya tafi wa yattabi'una hu gaba ɗaya musulmi sai mu shi duk musulmin kan da ke cikin wancan wuri da suka tsaya ba su tafi neman abin motar su a wani wuri ba sai su biyo shi gaba ɗaya wa yi gara bulice su a lokacin da sai a buga gada sai a yi sarari a lokacin Allah ce samar da sirafi mai ba dole amma da yake cewa tsawon sirafin nan inda za a je shi anan duniya tafiya ta shekara dubu nan ina ko babu kasar da ba za ka je ba yanzu a ƙasa shi shekara dubu babu ƙasa din nisan da farkon duniya da ƙarshen duniya za ma ka yi tasowa daga mashirin ashamsu ila magrin shamsu tare da duniyar ta gabas da yamma to amma da za a kawo sirati duniya a ce shi a ce malam hausa ya practical sai ka shekara dubu uku ba ka kure shi ba ko sannan ka kure to sai a zo da sirati sai a dora shi Allah sai sa ina zai dora shi ya zai kafa shi wa yusafu al-khalqu ilayhi daga nan sai a koro mutane zuwa gare shi sai a koro mutane yanzu mun lura da wannan bayanin shi ne abin da nafsoshi da sauran ayoyin alkurani suke tabbatar malam nan takaita mana abin ne lokacin da Allah ya tayar da kowa da kowa duk kafircin kafiri yana wurin sai ka ra'auna an haɗa su abin nan su hama na wazirin su kenan ko su abu jahal na wannan al'ummar su ɗan mulhidai waɗanda suke tama ba Allah dukkan harshe ɗan na wurin hikima da kaddarawa da tsari da ganin dama na Allah sai ga bari ya fara raba filin biyu da ce to kowa ya je ya nemo abin bautar shi inda mutum yake tsammanin can zai ga abin bautar shi can ne aka haka ramin wutar da zai fada kuma kai na bulayi ai kamar yana nan sai ya faf ya fada yanzu kenan musulman da suka rage a wannan da'ira su kadai suka rage amma mu ma musulman kuma gaba ɗaya kamar shinkafar hausa ce ba kai ta injin ta ba kana akwai tsakuwa mu ma dan akwai tsakuwa a ciki akwai kukus irin wata tsakuwa tsakuwa nan akwai badankama duk a cikin musulman akwai fara akwai ya akwai wanda an zo taka takari akwai wanda ba wuya sosai wani ba kafa to haka dai ana cikin tun da dai da imani duk ku tsaya to bayan an saddani waɗanda ke sa suke cewa wanda ya hau sirati to ya masha akalla ko ya shiga wutar akwai ranar da ake ga zai fita komai da nan dadewa to daga nan sai a kora mutane ke ilai zuwa ga sirati wa huwa dahazu ma zallati wani wuri ne na kaskanta fage ne na kaskanta dan musulmi hankalin shi zai tashi annabi yake cewa a ranar lahira duk wanda ma zai nemi shi magana duk wanda zai nemi wata alfarma ko kuma duk wanda annabi ya ce ya tuna mashi wani abu ko ya tambaye shi wani abu a lahira annabi ya lissafa ce banda lokacin da mutane suka fara hawa sarari haka annabi ne zai yana kuka ya tsaya a kan sarari yana rabbi sallin sallin ya san akwai matsala saboda musulman ba wai iri ɗaya ba ne ba sababbin iri ba ne akwai ɗan sada su amalan salihan wa akara sayya akwai da sun cakuɗa mummuna da mai kyau sai ka za ga ko bayanin qur'ani ya zo ya ana taraba musulman zuwa gida biyu akwai ashabul maimanati ma ashabul maimana akwai wasu sabiquna as-sabiquna wanda suka yi gaba suka tsere wa sa'a to a ciki akwai su akwai kuma auratna al-kitaba alladhina safaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsi a musulman ne ake da fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid a cikin musulman akwai masu tsakaitawa bai aikin da'a da yawa amma baya zunubai da yawa ya tsaya wa farilla ne to amma baya sabo wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah daga cikin su akwai wanda ya tsere su duka guda uku nan Allah ya ce mun gadar masa da aljanna kaga to yanzu in aka hausa radi ka tabbatar da ba za a tsallake ba kamar yanzu misali kawai sai Allah ya ce to bari wa 'yan Najeriya alfarma ga alkiyama nan filin na can wajen china amma kowa ya ɗauki abin hawan shi ya kai kaga wani ajiyar zai yi ko wani a jirgin sama zai yi ke kwanan nan bayan takarar shugaban kasa biyu sun sauka a jirgin sama talaka kuma sun je ta rasa a kasa iya arziki kenan kowa a jirgi ya zo wani ma'aikacin da yake cewa to in ka ga jirgin kai talaka sai ka je ka kewaye waken ka gara kai ne ito kana da ruwa kam in ka ga jirgin in ya ka shige ki ba za a ci na talauci jirgi ne ba wai irin na talakawa ba me darajar gaske to za a ce misali gidan alkiyama yana nan wajen saudiya amma kowa ya dauki abin hawan shi kuma gobe shida da safe za a fara tafiya ka san wani awa guda ya a tafi wani mota zai kasa wani a mashin wani a keke wallahi wani sai yana zai kasa to haka shi ma hawa tara din yake tunda dai ga yadda muke to amma aka je lahir aikin shine abin hawa zai yi wa cikin aka hawa a nan duniya amma ba zai Allah ba sai Allah mai da mutum sayyada nan kuma kila sayyadar aka yi a haka aka rafa kuma an bi Allah amma a nan duniya sayyada ake ta takawa ana zuwa lahira sai ce to kai kuma ga ce to sai a taro mutane in aka tashi tarowa za a yi ba yadda ka iya sai ka bi ta kan saratar kamar wani salo da wani mayaki Abdulrahman Dafil lokacin da ya zo za su yaki na wajen Andalus da ya kafi da tawaga a yankin Turai sai da suka tsallake sai da suka yi kwanaki kusan sati guda a teku ana tafiya a kwale-kwale rundunar sojojin musulmi da suka tsallake aka shiga ƙasar Turai ƙasar Arnan aka zo an shirya makamai da duk abin da za a yi na yaƙi sai yake a dakata sai ya ce ina jarkar fetur din nan da aka zo da ita a kone jiragen ruwa a kan yi da mutane aka banka wa jiragen ruwan wuta kan suka kone to daga nan da ya wata hudu ba ya ce al'adu wa amamaku makiya ne a gaban ku ga sananki kasar su ma kuka zo teku ne a bayan ya rage na ko a dagi a zuwa iya samar da jiragen ruwa a goma ko kuma a yi takaci da aka shi su ce a shiga yaki kasan hawan da ya ɗan yi rago-ragon shi sai ƙara gyara tamara ya ce wani abu ko dan ka koma yaran ka ce babarka da zuwa ai ai ku sani suka yi nasara ka da hikima ce don Allah ya kai ko ina an toshe sai ka ga an matsa an ne da san silin silin gashi to ta kai shi za a koro mutane ya ce wa huwa ta hatu ma zallafin mugulin wuri ne na kaskanci kuma ga tun sirati daidai da'ira inda za ka fara daga kafar farko ka dora ko tafin hannunka ba ka iya gani saboda farkin duhu ya fi filin gashi sirantaka ya ta askar wanda mai kaifi tafiyar shekara dubu dubu ɗaya gangara dubu ɗaya kwana dubu ɗaya hawa sannan ga ɗan karen duhu sannan ƙasan shi jahannama ne wa in minkum illa waridu a kana ala rabbika atman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya sannan ga wasu makatu Allah ya yi programin din su idan wanda ya zo ki saka ki farke fatar shi amma kake wurga shi ciki ke kuma ki saki kashin gadon bayan shi ki wututtuga sai ki wurga shi ciki kowace makata ya programin an ba ta gado kaga wannan in dai ba Allah ba wanda zai iya tsayar da mutum kuma ga Allah ce to a zo a shiga sa duhu to Allah ne rahama ne dukkan kai ga wanda suka bi shi tun da Allah shi wannan tsari kuma ya san da duhu sai ka da tociloji amma iya aikin ka iya yawan cajin tocilarka eh kai ba ka azumin nafila to tocilarka da ramadan ya wuce sai a cire ta a caji sai ba shi kaga kuma zai ya ta sosai wallahi ai ta amma ana dauke wuta ko kana tafiya masallaci kana shiga masallaci sai a maka lata a caji ana sallama kana fita sai a cire a caji in ka tsaya kai tasbihi kana nan a caji in kai nafila kana nan a caji in ka zauna kai karatun alqur'ani kai addu'o'i duk tana nan a caji kana zuwa lahira sai ka tutu ka kai full full charge amma ka ga masu taba taban nan a ba sai ka ji a ce cikin kashi ɗari akwai kashi biyu ga tafiyar shekara dubu uku a kan sarari kenan kai ko falla da ba za ka je ba tashin kare ka ne kuma ga shi a dokar da Allah ya sa odar Allah shi ne ba a dawowa baya ko ba a canza tokila ba ba canji ga duhu to sai Allah la yumkin uburuhu illa bi nuri babu halitta babu ɗan adam ɗin da zai iya tsallake sirati dole dole sai ya samu haske fa idan ta hau ilai idan mutane suka kai daidai wajen wannan siratin qusimat bainahumul anwa bainahum bainahumul anwa sai a raba tociloli a tsakanin haske wani abu da zai haska musu sai a raba musu a ce to shi kenan kowa zo ka karba zo ka karba zo ka karba ala hasabi nuri imani gwargwadon hasken imanin gwargwadon kwarin imanin mutum gwargwadon kwarin tocilar mutum ko hasken mutum wa ikhlasihim kuma gwargwadon ikhlasin su da yi domin Allah su gwargwadon yadda za a ba su waɗannan tociloli ka ga na mana Allah ce ya ce wa amalihin fi duniya da kuma gwargwadon aikinsu a nan duniya gwargwadon aikin da suka yi na nan duniya to gwargwadon yadda za su samu wannan haske ma da yake fa nurun kashin hasken wani mutum lokacin da zai ausara ɗaya da kusan hasken rana rojin duniyar nan bai ta kaɗai ma ba ka kai wajen an koka ba in ta fito sai ka yana kashe fitin da rana ta wuce zai zama da za a gwamnatin da coci da kata su karfe sha biyu yana haskawa da jikin azuhun to daga azu daga masallacin kuma sai dai a wuce asibiti saman saboda ita hasken ta in ma da yana yawa yayi ai yanzu ma da daddare hasken ranan ake tarawa kuma da daddaren ya amfana to sai ba wani haske ke da kasan ya rike rana ita kasan ya rike rana gashi nan sirati yayi dan tabwai bai da sauran matsala wa nurun kan naji wani kuma hasken ke da kasan tauraro a shi ma wannan babu laifi amma dai kai wancan baka wa nurun kan sirati wani kuma hasken shi kamar na fitilla fi quwwatihi wajen karfin hasken wa za'atihi da raunin hasken ai fitillar ma kala kala ce wata ta fi wata haske to in Allah ya ce a tawo shikenan sai a kama hanya sai a ce to a hau an gama raba tokila kowa an gama ba shi hasken shi wa tursalul amanat daga nan sai ya aiko amana wa rahim da zumunci ala dabbata sirat su ne zan tsaya a gabar siratin hagu da dama gefe da gefe wala ya dutu ko ha'irun ba a yi ba zai iya tsallakewa ba za su kwafte su kwankale mu radar da zama shi fata sannan su wurga shi wala kawafe ko rahimin haka da yanke zumunci shi ma yanke zumunci ba zai shiga ba kaga kenan ma dai yanke zumunci ma dai musiba ce ta koyina in mutum na ya baya sadar da zumunci a nan duniya sai ya rasa albarkar shekaru annabi yake cewa man sarrahu ayyu safalahu fi rizqi wa yun wa yun sa'alahu fi athari falyasil rahimahu duk mutumin da yake so a yarwata mashi a arziki kana so arzikin ka ya wuka ya karu kuma kana so Allah ya ƙara maka yawan shekaru annabi yace fal yasil rahimu sirrin kawai shi ne ka je ka sadar da zumunci shi sadar da zumunci wani abin da kafa ake yi kafa kawai ka taka ka je ka akwai abin da ma aike ne kawai kawai kun yi azuwar nan sai wani ya ce maka yi ni dan gari ka gari ka ka san wani ce ga dan Allah ka shiga akwai maman su wanda ka ce wani da sauran yan uwa a nan fasa suna gaishe ka kai gudun ko ka sa dan kudin ka a waya dari dari biyu ka kira a ba wani magaisa a ba wani magaisa wata na kuma ka taka ka tafi to sannan kuma akwai izahan numa wani wurin kuma sai ka dan cire ka a baya dan in kana da abin da za ka bayar ba ka bayar ba to ka rage zumuncinka wani sha'ani ya tashi ba za ka samu zuwa ba in ka aika da dunkule in aka zo gidan rediyo ana godiyar wanda suka je sha'anin ku ne a layin farko godiya mai girma ga waɗanda suka hannu da ka ji haka sunan ka tayi ban jere sai ka je kayan aiki sun je to ku sai balan a ce ka haɗa kafa ka haɗa magana mai daɗi ka haɗa miƙawa idan mutum ya haka sai Allah ya kira ya ce shekara kaza na bawa ne na tsara mashi kaza shi kenan to zumunci zai zo ya tsaya a gefe duk musulmin da bai sadar da zumunci ba sai wannan makasu sai su kwafte shi sai fada wuta ba ce dindindin zai zauna ba amma Allah ka ta tar da zai fita ita kuma azabar jahannama ta sakan daya musiba ce shi ne ce waɗannan mutane da mai yaudara da maha'inci maha'inci ga ɗaiɗaiku maha'inci ga jama'a maha'inci a zamantakewa maha'inci a iyalai shi akwai za a zama gidanci ne shi maha'inci ne ya fito nan ya ci abinci da kyau kuma yana da kafin na nuna yana da wadata amma ya koma gida ya fasa da bata kafara annabi kuma cewa an so sai ima ha da za ka yanta in dai ka kai wa bakin salatin ka waccan baiwar Allah ka gida ita ma ka bata kuma da yun kiɗu sa'atin min sa'ati in kana da wadata to ka ciyar daga wadatar ka wa man qadira alayhi rizqu wanda kuma aka kunce ta abin samu talaka ne na ƙarshe to faliyum fiq min ma atahu ya ciyar daga abin da Allah ya azurta shi shi sa ne yake cikin hadisi Abu Hurairah da Imam Bukhari da matsalar da gani zulmi kwauran ne shi zalunci to kaga wani shi anan ha'incin shi yake wani kuma ha'incin a jagorantar al'umma yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata addu'a wanda ni ina ga ni da kai talakawa da ake mulka kamar ba ma da bukatar sai mu wani dan wani shugaba da sai ka baka da bukatar sai kai da wai Allah ya isa Allah yi mana haƙi ba sai kai ba annabi ya gama annabi yake cewa duk wanda aka jikintar mashi da al'amarin al'umma ta ya tausasa musu ya tausaya musu annabi ce ya Allah dukkan da ya haɗu da kai kai tun ma a duniya Allah ka sauƙaƙa musu sai na bai sake ta ce duk wanda aka ba shi jagorantar al'umma ta ya kuntata musu Allah ka kuntata musu to yanzu annabi yayi wannan addu'ar kan tsiri ni da kai ba mu da bukatar sai mun maimaita sai dai maimaita naki amma ko ba karɓa namun ba kuma an karɓa tashi kaga kenan wanda aka jibintar wa al'afarin al'umma wani abu sai ha'inci to shi ma anan yana zuwa makata ne programming da umarnin Allah ba na'ura ba ce daga China ballanta na ka ce akwai technical error ha ba wannan ba wani technical error Allah ne fa alul lima yuridu sai aka da mutum haka wanda baya tare da zumunci wani ma za a ga gida ga gida ba zumunci ga gida ga gida ballanta na ka ce bambancin gari wani zumuncin za a ga na kusa ne amma kuma babu wannan zumuncin magabata ko sun raya zumunci ya ce wa ya talifu mururuhum alai sai shuɗewar mutane sai ta rika shan bamban akan wannan sirati bi hasabi ikhtilafi istiqamatihim ala sirati mustaqim fi dunya gurgurin yadda suka tsaya daidai akan tafarkin Allah a duniya gurgurin yadda suka bi Allah gurgurin yadda saurin wucewar zai tabbata famarun kalbarki daga cikin masu wucewa kan sirati akwai wanda zai wuce kamar walƙiya ka san ko za a yi walƙiya kana waje idan kana sama amma da kanka za ka ga ta wani wai na kamar walƙiya ne wai har ta haska har ta wuce ƙasa da sakan ta ake walƙiya duk saurin sakan to ta fi kaga wannan siratin mai tsawon tafiyar shekara dubu uku ƙasa da sakan ta da haka wani sai an shiga aljanna sai ya ce yaya wani shakar shi ce kai ya kai fassara ya ce an bi ta kai ne an bi mana sai baka sani ya ce wallahi tallahi ban sani ba ki kai kai kaman warkiya ko kaman warkiya yanzu in ka gona ya zama kaman warkiya kudin ka ya karba eh shi ne zama kaman warkiya wanda ne ga ya wulla ya wuce wakar rihi wani kuma kamar iska irin guguwa ta taso kaga nan kamar rihi wasu malamai suka ce kamar jirgin sama irin jirgin saman alhazan nan suke ko yana tafiyar kilomita ɗari takwas a awa ɗaya kilomita ɗari takwas kusan kilomita goma sha shida a minti ɗaya kaga ko ba da in ko ka samu jet shi wancan kilomita dari takwas a awa ne shi kuma ƙasa da minti talatin ya kakkaɓe ta to wani yadda ka san jet haka za ka yana tafiya ya ƙirƙe iska ya wuce kaga an kara kawai har ya zo ƙarshen sarabi ina makacin nan da aka kafa bayan shi bai ta amana ba shi ne karin yanke zumunci ba wala bai san da su ba kuma Allah ya yi sosai ya wuce wani kuma wakan tsairi wani kamar tsuntsu ko ma wani irin tsuntsu ka kawo wani mai sauri wani mara sauri waka a dayi da lahaini wani kuma kamar nagartacce kuma zaɓaɓɓen doki irin horaren doki irin doki ɗan duhun nan to wani kamar haka kaga iska ya ji wancan dokin sauri wasa'in wani kuma kamar mai tafiya a ƙasa wani yadda ka san sai shiga ɗakin matar shi ko gidan gandu wani tafi kasuwa haka za yana tafiya a gefen titi bai tsoron komai shi yi Allah saboda ne shi ma dai iya abin da ya aikata kenan wa ma ce akwai kuma wanda zaga yana tafiya a hankali a hankali shine alladhi yamshi wanda yake tafiya wa zahibun sannan za ka sami wanda yake jan gindi nan ce zahib anan shi ya daddafa yana ririkewa in ya dan amin zai dan matsa da kafar sai dan matsa da wannan ta gaba a haka haka zai tsallake sannan wahabin habuwa sai wanda yake jan ciki shi ne zai fita jina jina ta farke shi amma dai tun da ya tsallake baya damuwa da cewa ai bai samu tsallakewa ba wayin sabo ala dabbatai kalalilu za a kafa wasu makatu a gefen sirati ko dabbatai la ya alamu kadara ibami a illa Allah azza wa jalla ba wanda ya san gwargwadon girma da ƙimar waɗannan abin na matsatu sai Allah madaukin sarki da ya ga da ya kafa ta huku mana alikat fihi ya da gogori tana ka waɗannan matsatu suna kawo cikas ga wanda duk suka rike daga tsallakawa za su hana wanda suka rike tsallakawa ala hasabi ma kana ta uku duniya an sa'atillah gwargwadon yadda duniya ke hana shi bin Allah haka mun je da sha'anin duniya to ba za a ga Allah ba ba abin da ya dame shi kila gonar shi ce kila ƴaƴan shi ne kila kasuwar shi ne kila ofis din shi ne ai za ga wani ma ofis a wani sai na ta nan ba wai wannan muke yi ba zai faɗa haka ne sai da ya hausa radi a rike shi kamau a ce ka tana ofis ka ce kaza ka tuna wai kai in kana noma za ga wani na noma ka ce ba shi lokacin sallah wai ka yi ba ka riki zai ce na sai hausa raɗi makata ta ne tabo sai ka tuna an ce kai sallah kake rigar ka ba sarki shi ne muka rike ka sai mun jijjiga ka in ba da ya faɗa wurin su dan sake ke tangal tangal ya wuce me maka shi na gaba to haka za ki kai wa marzati gwargwadon yadda duniya ta hana ya nemi yardar Allah wa ubudiyatihi gwargwadon yadda duniya ta hana ya bauta ma Allah fanatin musallam daga cikin musulmin da za su hau sirati akwai wanda zai kubuta kuma zai tsira zai tsira a matsayin kubutacce in ka gan shi yadda ka san yanzu ya fito daga bayi ya yi wanka ya ta'azu sannan wa mahdushin musallam akwai kuma wanda ya sha ya kushi wallahi za ka yi da tun daga tambita yake tabbam ya fashi can an yi harbi can wuka can ya shiga wani rani ya buya ashe da maciji ya tsare haka za ga fito kaman ba shi mutum halittar ta canza amma murna yake yi dan ana yi da kai ya fi ba a yi da kai eh gara a jita jina jina da a fada wuta wa maqatahu wa maqta'un bitilkal kanali da kuma wanda za a yanke da wancan makatu wa makdusun finnari da kuma wanda za a wurga wuta wa qad tufi'a nuru almunafiqina 'ala al-jisri ahwaja ma kanu ilayhi sai munafukai sun hau siratin kuma an faɗa musu dama ba fana daga nan yana mabakin sarki sai fita haskensu ahawa da maka nuwere a lokacin da suka fi tsananin buƙatar fitilla a lokacin da suke buƙatar tsananin buƙatar haske yanzu ka samu mara lafiya abin da ya fi buƙata ka sai mashi magani yanzu kawai sai ka ce eh akwai wani tallafi da kake so ka bayar za ka sai fom din jam ne ko kuma sai ka tafi emergency na kika an sa mutum oxygen kana tare da malam wata jami'a kake so first choice a gada asibitin ko ka ba shi ba zai mai amfani ba a lokacin magani ya su amma nan sai ka zo ka tara matasa sai ka ce waye ke sa alluran malaria a matasan jam za ka sai musu to munafiki ce ya hau sirati ba abin da yake so irin toce na ne haske to sai ga fab ta ji ya gari inna lillahi inna ilaihi ga wani can kuma hasken toce da shi kamar rana haka suka rika mahalla a nan duniya wane ne in yana tare da musulmi shi kenan ai shi ma musulmi ne wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un kuma mu da sun jirgin ne mun san duk ƙarya ne amma da shi zai sallah har jihadi zakka ma zai iya turowa ya bayar ko wani taimako na yaudara to sai Allah sai ya kashe hasken munafikai shikenan an zama da su kama tsufi a fi duniya min qulubihi kamar yadda aka kashe hasken a nan duniya a cikin zukatan wa udunal kuffari dura ke zahir aka ba su wani ɗan haske na zahiri sama da kafirai ko koma bayan kafirai in ka ɗauki munafiki shine mafi sharrin halitta a duniyar nan shine mafi sharrin halitta in ka ɗauki ayoyi ashirin na suratul baqara ayoyi biyar sun farko kawai suna ko hudu ka tira alif lamim din guda hudu za ka suna magana ne akan mumini cikin aya hudu an faɗa maka wane ne mumini ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة an gama maka da mumini yanzu ka gane kowa yi ba matsala kafiri kuwa tsantsar kafiri wanda shi ba ruwan shi da musulunci kuma baya koyewa cikin aya biyu Allah ya mana bayani innal ladina kafaru sawa'un alayhi anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa lahum adhabun alim kuma karanci an gama da shi ko da aka zo munafiki sai da kai aya goma sha uku Allah ce maka duhu ban fa ya faɗin munafikan kamar Allah ya ce ka na fahimci ba ku daɗe su ba to maka duhu bari ku ji misalin kan da ya gaba ya ce kan ba ku gane su auka sayyidin ne tunda akwai manoma Allah ya yi buga misali saboda miyagu ne to tun da yadda suka kwalelanka ga Allah a nan da yaudara shine a ranar lahira yadda Allah ya faɗa a suratul bakara da suratul nisa yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yuraquna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila muzabbibina bayna dhalik la ilaha illa ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا to shi ne Allah zai ce to wannan kwalela wallahi sai alama ba a duniya kuna yaudarar musulmi ba kuna yaudarar mutan Allah ba kuna kaman kun gama da shi dan lokacin da aka zo ana raba coci da wani ba za ku ce ka gani ko mun raba kafa a can kuma an ba mu iri daya to ka san coci na kala ga coci da iri daya amma wata ta wata ta zuwa nan ila kuma tociloli biyu iri daya da daddare an kawo ta kama kalansa a daidai ta goce sai da safe ka tafi masallaci ta haska ta kan haska maka toci na takalmin ka sai da ta gaba munafikai wata ta zuba saboda ba sinadarin cajin ba kayan aikin cajin munafunci musiba ce to shi kenan sai ba sai a kashe hasken munafikai wa utu dunar kuffari tura sai a ba su dan wani haske ko ma bayan kafirai zahiri a zahiri kama kana islamuhum fi zahiri dun al-batin kamar yadda musuluncin da suka rika yi a nan duniya shi ma na zahiri ne dun al-batin banda a boye fa yaquluna lil mu'minina lokacin da suka hau sarati kawai sai Allah ya fita hasken su shine Allah ya ba mu labari yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu guruna naqatabis min nurikum ya rasulullah ya kamata ka faɗa wa mutanenka ranar da munafukai maza da munafukai mata za su ce wa muminai unguruna ya musulmi ku ɗan jira mu mana na tattafi min nurikum mu ɗan amfana da hasken ku tunda kaga yanzu aka samu coci da mai haske mutum biyar bakwai goma duk za su iya tafiya da ita a zuwa a yanzu aka yi fitowa daga masallaci albarkacin coci da ka mutum goma sa takalmi to wai shine munafiki ya tuna a nan duniya ma ana haka to lahira ma ya kamata kai da kake da fitilla saboda karfin imani kamar hasken rana ka tsaya mana muhatta unguru na na katadis min nurikum shikenan sai Allah ya sa mala'iku su ba su amsa ko kuma su mu'minan su ba su amsa kai narji'u wa ra'akum faltabisu nura a ku koma baya ku samu haske daga nan sai a buga wata katanga a tsakanin su sai a raba mumini ya yi gaba kafiri kuma ta kwale mashi fa qawlu fa yaquluna lil mu'mini sai ka ji suna cewa qifu lana ku dan tsaya mana na tafi min nurikum mu dan amfana da hasken ku na ju ma na ju bihi gurgudan abin da zamu iya tsallake sirati fa yaqulu al mu'minuna wal